بسم الله الرحمن الرحيم وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحسنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الدر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين صدق الله العظيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان وأعزنا من شر نفوسنا والشيطان ووفقنا لطاعتك وجنبنا الإسيان واغفر لنا ولوالدينا والولدان السلام عليكم وسهري wani abu ne wanda yake daga wato daga cikin ayyuka na shaidan kuma aƙida ta ahalus sunna ita ce sihiri yana aukuwa aƙidar ahalus sunna sihiri yana aukuwa wani sashi ne daga ayyuka na shaidan wato wani sashi ne daga ayyuka na aljani wanda ya musanta aukuwan sihiri to baya cikin akida ta ahalus sunna saboda haka idan an ce maka akwai wata layar bata karkace karya ne idan aka ce maka akwai sagau sagau ne ko mutum ya daga hannu zai da ke ka hannunsa ya sage ko karka musanta in an ce maka akwai shafin mulera karka musanta idan an ce ma akwai 'yan secret society duk karka yi musu domin nau'uka ne na sihiri a aƙida ta ahlus sunna sihiri yana aukuwa gaskiya ne aƙida ta ahlus sunna aƙida ta sahabban annabi muhammad aƙida ta malaman farko tabi'ai da salafus salih babu shakka sihiri abu ne mai aukuwa ka duba sharhu aqidati tahawiyya babban littafin da yake bayanin aƙidar ahlus sunna shafi na ɗari biyar da goma alaihi ammatul ulama baki ɗaya malaman sunna malaman sunna kaf da aka yi a tarihin musulunci babu wanda ya ce sihiri baya aukuwa babu ka duba fathul bari bi sharhi sahihil bukhari mujalladi na goma shafi na 222 kai idan ma da za a baka labari an ga wani mutum ya tashi sama kamar jirgi ko tsuntsu yana shawagi a sama karka yi mamaki karka karyata sihiri zai iya sawa ga ma imamu shafi'i al'imamu shafi'i shugaba na mazhaba guda daga cikin mazhabobin sunna ko yana cewa hattal mashiya alal ma'i har ma da za ka ga mutum yana tafiya a kan ruwa yana taka ruwa yana tafiya karka yi musu sihiri zai iya sawa ba ma haka ba imamu shafi'i ya ce wal qatl wal ihya da sihiri za a iya kashe mutum za a iya raya mutum amma kuma duka bai aukuwa illa bi iznillahi sai da yardan Allah ka duba tafsirin ibnu kasir mujalladi na farko shafi na 226 don haka akwai sihiri aƙida kenan ta ahlus sunna waɗanda suka yi musun sihiri ƙarya ne su ne mu'tazila mu'tazila wanda yanzu babu su a duniya sai dai masu aƙida irin tasu amma dai su kan babu su mu'tazila sun yi zamani da tabi'ai misali shine akwai lokacin da wani gwamna ana kiransa alwalid bin uquba wannan gwamna ne na madina sai wani matsafi ya zo garin madina shi wannan matsafin mutane in suka taru sai ya ɗauki adda ya sa mutum ya kwanta sai ya filla kan mutumin a gaban jama'a ko ya ɗauki wuka ya sa ya yanka mutumin kuna gani jini na zuba kai ka ce mutumin ya mutu ya cire kan daban sun ya sihu bihi kuma wannan abu yana yinsa a gaban fada ma sannan sai ya yi ihu idan ya yi ihu ya wasu sambatu fayarudda ilaihi ra'sahu sai ya mayar da kan mutumin ya hada da jikinsa mutumin sai ya tashi tsaye mutane sai suka ce subhanallahi yuhyil mauta sarki ya tabbata ga Allah ga wani mai raya matatu wuri ya taru kasa aka ce ma ga irin wannan tsaga jama'a sun taru mutane suna so su je inda ake wasan wuka wani ya zo gari mai wasan wuka ya dauki wuka yana dajura ma cikinsa za ka ga jama'a suna taruwa a irin wannan gurin ko kuma a wanzamai na wasa ka san wasa irin ta wanzamai ko makera duk kowanne da sashinsa duk da nau'ukan sihirinsu akwai maharba su ma suna da nau'ukan sihirinsu aiko duk wata mai sana'a yana da nau'in sihirinsa maharbi ya harba kifiya sama ya buɗe kwarinsa kifiyan ya dawo ya shiga ciki duk waɗannan abubuwa suna afkuwa sihiri to kada mu yi musu akwai wani daga cikin muhajirai wani sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya taho madina sai ya samu kuma ga irin abin da ke faruwa ai wani mutum ya zo yana yanka kan mutum ya mayar sai ce to washe gari sai ya zo gurin amma kafin ya zo ya ɓoye takobinsa yana zuwa wuri ya haɗu taro ya yi taro sai ya shigo yana zuwa ya samu wannan matsafin bai yi wata wata ba sai filla kan matsafin sai kan ya faɗi a ƙasa mutane suka cewa yaya kuma yau sai ya ce musa ku dakata in kana sadikan fal yuhuyi nafsahu in dai mai gaskiya ne yana raya matattu to ya raya kansa ana nan kuma ana kallo yaya dai zai tashi ina ya tafi sau daya da ya filla kansa ya ce a fatatuna sihira wa antum tubsiruna yaya za ku zo ma sihiri kuna gani ta kawo ayar qur'ani ku musulmai ne kuna gani ku zo ma sihiri wannan abu sihiri ne kuma kun zo kun haɗu abun ya tafi abinsa nan suka tarkata gawan wannan matsafin aka je aka binne to shi gwamna labari da ya iso gurin shi sai ransa ya ɓaci yaya wannan sahabi zai filla kan mutum ba tare da ya nemi izinin shi ba sai yasa aka kamo sahabin aka tsare shi a fursuna to amma daga baya ya sake shi saboda hadisi ne ya tabbata cikin littafin bukhari sayyiduna umar lokacin yana gwamna ya rubuta takarda ya aika ma gwamnoni duka yana shugaban kasa kai ya rubuta takarda ya aika ma gwamnoni duka cewa duk wani matsafi a kashe shi to tun da yake ga wani matsafi nan shahararre ba a kashe shi ba shi wannan sahabi sai ya yi aiki da umarnin sayyidina umar to don haka shi gwamnan da ya samu wannan labari sai ya sake shi ka duba fathul majid fathul majid shafi na 335 bi sharhi ali bin sinan sharhin wani malami don haka babu shakka sihiri yana aukuwa aqida kenan ta ahlus sunna karka musanta an ce ai wani wanzamin nan masihirci ne ka yarda zai yi wa masihirci ne ya sihiri kuma abu ya auku ka duba al-furqan na ibnu taymiya Allah ya ji kansa da rahama shafi na 508 ya tabbatar mana da hujjoji masu yawa akan cewa sihiri abu ne wanda yake aukuwa Allah shi kare mu to ai ta ma hadisai da yawa sun tabbatar mana cewa annabi Muhammad
an masa sihiri sihiri ya kama shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an masa sihiri hadisai kuma ga sunan bila adadi ka duba littafin bukhari hadisi na 5763 har zuwa da 66 wurare da yawa cikin sahihul bukhari ga kuma sahih muslim hadisi na 2189 ga littafin imamun nasa'i littafin imamul baihaqi littafin imamul hakim sahabban annabi mutum uku nana aisha abdullahi bin abbas zaidu bin arkam duk sun ruwaito wannan hadisi cewa an yi wa manzon allah sihiri kuma ya kama shi duk kaunar da za ka yi wa annabi baka kai waɗancan ba ba za ka kai na na aisha ba ba za ka kai abdullahi bin abbas ba ba za ka kai zaidu bin arkan ba waɗannan manyan sahabbai ne su suka ba mu wannan labari an yi wa manzon allah sihiri kuma sihirin nan ya kama shi akwai mutanen da suke musanta wannan labari waɗannan mutane sun yi kuskure ba daidai ba ne ka ƙaryata hadisin annabi muhammad an musu raddi ne gamsarwa ka duba fathul bari mujallad na goma shafi na 226 da tafsirul qayyim na shekul islam ibn qayyim al-jawziya shafi na 572 ka duba raddin da aka yi ta musu akan cewa babu shakka an yi wa manzon Allah sihiri kuma ya kama shi dole ka yarda domin waɗanda suka ba mu labarin annabin nan su suka ba mu labarin an maza sihiri ba mu san annabi ba sai ta bakin su ko sahabban nan su ne suka yi mana bayanin yadda ake sallah azumi zakka haji to su suka gaya mana shi annabin an masa sihiri kuma ya kama shi to kai naka wanne da zaka musanta wato a shekara ta bakwai lokacin annabi yana madina shekararsa ta bakwai kamar kenan sauran shekara hudu manzon Allah ya rasu a watan muharram yahudawa suka yi mitin yahudawan da suke garin madina kasan yahudawa su ne manyan makiyan annabi muhammad to al'amarin annabi dai yanzu sai ci gaba yake yana ta haɓaka sai karɓuwa yake samu mun jira mu gani ko za a ci shi da yaƙi abin da yiwu ba an yi yaƙin badar ya shanye yaƙin uhudu ya shanye mun je mun yi shirya kutun gwila an haɗa yaƙin khandak nan ma da ya shanye a'a amurhu ya takabbar dinuhu ya tawassa al'amarin annabi muhammad sai girma yake daɗe addininsa sai faɗaɗa yake daɗe kullum mutane sai daɗa musulunta suke yi me ya kamata mu yi ne mu kawo ƙarshen wannan mutumin yahudawa musulmi ba shi da maki irin ba yahude har duniya ta tashi saboda haka yasa in dujal ya zo akasarin sojojin dujal yahudawa ne za a samu mutum dubu saba'in yahudawa ne daga yahudawa sai matan banza su ne za su bi dujal sai kuma munafikai to sun yi dabarbaru iri-iri yadda za su kashe annabi abin bai yiwu ba ka duba a tabaqatul kubra na ibnu sa'ad ka duba wannan littafin tarihi to sun jarabta ma sihiri duk bai kama annabi ba sihiri iri-iri sun yi ya faskara to akwai wani masihirci a zamanin annabi yana wata unguwa unguwar banu zuraik a madina wannan mutumin ya yi fice ya shahara gwani ne wajen tsafi ana ganin duk madina babu wanda ya fi shi iya sihiri sunan shi labidu bin al'asam amma ya musulunta musuluntarsa kuwa na munafinci ne ƙarya ne a zuciyar munafiki ne yahudawa sai suka je gurin shi domin tun kafin zuwar annabi madina akwai fahimtar juna tsakanin shi wannan labidu din da yahudawa shi asali ba ba yahude ba ne ba larabe ne amma ya gwanance wajen iya tsafi yahudawan nan suka zo suka same shi a gida suka nemi iso ya ba su dama suka zauna me ya kawo ku sai yahudawa suka ce anta asharuna ya abal a'sam ya kai baban a asam kai ne kafi mu iya tsafi duk garin madina waƙat saharna muhammadan falam nasna shay'an mun yi sihiri iri iri ga muhammadu don mu ga mun kashe shi amma abin bai yiwu ba don haka wa nahnu naj'alu laka ju'lan ala an tasharahu lana sihiran yanku'uhu muna so za mu baka wata lada lada mai tsoka kawai saboda ka yi mana sihiri ka cutar da muhammadu na yadda sihirin nan zai hallaka shi ma gaba ɗaya mu huta inji yahudawa sai suka kawo sule uku suka bashi sulen zinari guda uku a lokacin kuɗi ne mai yawa salasatu dananir to yaya za su yi su yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam sihiri to dole sai sun samu wani abu daga jikin annabi to akwai wani abu da masu sihiri suke yi matukar za a yi wa mutum sihiri to dole sai an yi amfani da wani abun da ya taba jikinsa ake yin sihiri da shi duk wani wanda zai sihiri dole sai ya bi haka ko dai shi matsafin ya ce ka nemo min rigan wane ko kuma a ce ka nemo takalminsa kaga ai ya taba sa takalmi ko to za a iya amfani da wannan takalmi a yi sihiri domin za a tura masa aljani ne aljanin ko zai amfani da wannan takalmin ko kuma rigan domin duk mutum da ka sani akwai warinsa warinsa daban ne duk dan adam yana da wari na daban saboda haka zaka ga dabbobi misali kaman kare ko min duhu idan dai mai gidansa ne ya fito ya sani in bako ne ya zo zai wuce ma ya sani saboda yana jin warinsa duk wani mutum yana da warinsa na musamman saboda haka masihirci matsafi yakan sa a nemo masa riga ko kuma a kawo mata takalmi ko a ji a nemo masa gashin kai ko farce wanda mutum ya yanke ko kuma a idan ya taka ƙasa inda ya taka a ɗebo ƙasan mata kuma a ce eto a nemo tsummar haila da ta jefar shi yasa ba shi da kyau mata su rika jefar da tsummar haila mace in ta yi haila ta wanke shi a jefar ba shi da kyau dama dama a kona to ire-iren waɗannan abubuwa mata ma baka ji labari idan za su yi sihiri ga manansu kana shi ke wani sai a ce ta je ta ɗebo gashin bakin shi wallahi kuwa ko gashin gemunsa domin dole sai da wani abu na jikin shi za a yi tabbas wannan yana faruwa akwai wani aboki na wanda da safe ya tashi ya ga gefe ɗaya na gashin bakinsa babu billahi allazi la ilaha illa huwa wannan ba ƙarya nake muku ba da safe ya zo ya sace a'a yaya dai gashin bakin naka yau an ɗebe na dama sai na hagu na ce a gwanda ka aske sauran ma rawan zamin dare na ce ina ina bincika kawai zai bincika to an ce akwai wani an ce akwai wani bayahude wani yaron yahudawa wanda yake zuwa gidan annabi muhammad kasan annabi mutum ne mai jama'a yaran yahudawa ma sukan zo gidan shi annabi bai koransu zai mai saukin kai ne to wannan yaro yakan shigo gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga abin da duk yake so babu wanda yake hana shi sai shi labidul a'sam ya kira wannan yaron yahudawan ya ce masa yana son ya je ya yi kokari ya kawo masa kum matsefi na annabi muhammad shi kenan yaron kuwa sai ya yi yaron da ya shiga gidan manzon Allah sai ya samo matsefin annabi Muhammad sai ya ɗauko an ce matsefin tsoho ne irin wadda ya kakkarye din nan haƙwaren da suka rage bayawa sai annabi ya bar amfani da shi ya samo wani yana amfani da shi to wancan din sai yaron ya ɗauke ya yi ƙoƙari kuma kasan in mutum ya tsefe kai da kum gashi yakan ɗan saura sai ya ɗauko wannan gashi sai ya kawo da wannan kum ɗin ya ba wa wannan matsafin an gama gama abin da matsafi yake so kenan duk sihiri da za a yi ba yadda za a yi amma sihiri dole sai an yi amfani da wani abu na jikinka Allah ka tsare to shi labidul a'sam yana da 'ya'ya mata ya sa su ya ba su wato ya ba su abin da za su rika karantawa suna tofawa da sauransu dai har dai aka hada wannan sihiri din da aka hada kanwarsa saboda karfin sihirin domin saboda yawan yin sihiri yau da gobe su iyalin gidansa sun san babban sihiri sun san karamin sihiri wannan sihirin da ta ga irin shirin da labidu ya yi mata sai ta ce kai in ya kun nabiyan in dai annabi ne na gaskiya fasayukhbir to zai bada labarin wannan abu da aka yi mishi wa illa in kuwa wannan ba annabin gaskiya bane fasayuzhilhu hadha sihir wannan sihirin zai rikitar da shi hatta ya zahaba aqalhu sai ya haukace karamin takadiri kenan domin sihirin da labidu ya hada sihiri ne wanda yake kisan mutum take saboda haka yana gama hada sihiri sai ko ya kama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisai ingantattu littafin Bukhari da Muslim littafin Imam Nasa'i Imam Baihaqi Imam Hakim littafan sunna da yawa hadisai ingantattu saboda haka kada mu karyata rashin lafiya ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam nana Aisha take ba da labari tace da farko sai ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam wato kamar al'amarinsa ya canza sai ta ga yana yawan kallon abu ya daɗe yana kallon abu haka kamar wanda yake yawan tunani ta ga yana yawan tunani yana lamarinsa gaba ɗaya ya canza sannan ta ga gashin kan annabi sallallahu alaihi wasallam haka kawai sai yana yamucewa yana yamucewa don annabi sallallahu alaihi wasallam mai suma ne yana da suma kuma sumar annabi sallallahu alaihi wasallam gashinsa baki ɗaya mai keke amma sai ta ga yana nannadewa to shi annabi a farkon al'amari sai ya zaton cewa rashin lafiya ne saboda haka sai ya kira mai kaho ya zo yi masa a kai da kaho aka yi masa kaho kaho sunna ce ta manzon Allah da ikon Allah akwai lokacin da bayani zai kawo mu mu ciro hujjoji masu ƙarfin gaske da za su tabbatar muku cewa kaho ɗinnan sunnar annabi muhammad ce kaho sunna ne don annabi ya yi kaho ba ɗaya ba ba biyu ba ya yi umarni a yi sahabbansa sun yi sai dai akwai hukunci akwai bayani da kuma siffar yadda ake yi annabi sai ya kira kai masa ka duba littafin ibn al-qayyim al-jawziya haka ma fathul bari ya kawo nan bayani amma duk da haka ciwon nan sai karuwa yake yi sai da ta kai ga annabi yakan in ya kwanta wato sai ya rika ganin kamar har ma ya tara da iyalinsa haka na na aisha ta faɗa alhali kuma bai tara da iyalansa ba to ana nan ana nan abin da ya tsanani sai ta kai ga annabi ma ya rage cin abinci abincin da yake bai ci yawan cin abinci kamar da nana aisha ta ce matsayi na ƙarshe da annabi ya samu kansa shine sai ramewa yake sai rama yake to daga wannan lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kama addu'a ka duba littafin muslim nana aisha ta ce thumma da'a thumma da'a thumma da'a manzon Allah ya dinga addu'a ya dinga addu'a ya dinga addu'a daga farkon sihirin zuwa karshen sa kwana 40 ne ranan yana ta addu'a Allah ya taimaka masa ya bashi saukin wannan ciwo da yake samun shi yana kwance a ɗakin Aisha sai mala'iku guda biyu suka zo da mala'ika jibrilu da mika'ilu mala'ika jibrilu ya zauna daidai kan annabi muhammad mala'ika mika'ilu ya zauna daidai kafan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wato annabi yana tsakiyarsu sai shi mika'ilun yana tambaya mala'ika jibrilu yana bashi amsa mika'ilu ya ce ma balun rajul me ya samu wannan mutumin me ya samu wannan bawan allah annabi yana kwance yana mafarki mafarki yake yi akwai masu masu suke cewa bainan naumi wa kaza wai tsakanin bacci da farkawa wannan karya ne bacci yake domin baccin annabawa ma wahayi ne yana kwance yana bacci ne ya ga haka mika'il ya zauna ta kansa ta kafansa jibril ya zauna ta kansa mika'il ya tambaye shi ya ce me ya samu wannan mutumin kala sai mala'ika jibril ya ce maqbubun ai an masa sihiri duk annabi yana dauka yana ji kala sai shi mika'ilu ya tambayi mala'ika jibrilu man saharahu waye yayi masa sihirin nan kala sai mala'ika jibrilu ya ce labidu bin al-asam al-yahudi ai labidu bin al-asam ba yahudan nan ne kun ga dai wato kamar suna naretin wa annabi sallallahu alaihi wasallam irin ciwon da ya same shi ga kuma wanda ya sanadin ciwon duk suna kamar hira suke yi shi kuma annabi yana nadewa kala sai ce wa bima qabbahu da me ya masa sihiri kala sai malaika jibril ya ce bi mushtin wa mushafa yayi amfani da matsefin annabi da kuma yar dan gashi da ya rage a jikin matsefin manzon Allah da shi aka kala sai ya ce masa wa aina hoto ina ina aka binne sihirin sai malaika jibril ya ce juffi tal'ati zakarin tahta ra'unatin fi bi'ir zarwan wannan sihiri da aka yi wa annabi an binne shi wato a ƙarƙashin zuciyar wani bishiyar dabino a jikin wannan bishiyar dabinon a ƙarƙasanta akwai wata rijiya ita ce ra'ufa wannan abin birin wato cikin rijiya rijiya tana karkashin wata babban bishiya ta dabino to a cikin rijiyan kasan akwai dutse da larabawa kan sa su idan za su yi tonon rijiya mai tonon rijiyan zai shiga da babban dutse saboda ya samu kaman kujera kenan in yana haka yana zama akan wannan dutsen to in ya gama tonon rijiyan ba hali ya fito da wannan dutsen sai a bar dutsen a ciki to wato abin da suka yi sai suka ɗauki wannan sihirin suka shiga wannan rijiya suka ƙarƙashin rijiyan suka ɗaga wannan dutsen da ke ƙasan rijiyan shine ra'ufa sai suka saka wannan sihiri a ƙasansa suna faɗin haka sai ya ce masa fi bi'ir zarwan kuma rijiyar sunan rijiyan zarwan a madina duk an santa wata unguwa ce ta banu zarik akwai lambu na wannan unguwan kasan larabawa suna da unguwanni kauye-kauye haka to ƙauyen banu zarik a fadamar ƙauyen a cikin wani lambu a nan rijiyar take wato rijiyar ma an bar amfani da ita ana zo ana zuba shara ne a ciki amma tana gindin wato wata babbar bishiya ta dabino bishiyan dabinon ma ba ta da kyau suna gama faɗan wannan magana in tafaha rasulullah sai manzon Allah ya farka mazuran a razane yana farkawa sai ya zabura sai ya zauna sai ya ce ya Aisha amma sha'irta an Allah akhbarani bidai baki sani ba ai Allah ya bani labarin ciwon da ya same ni tace Allah ya baka labarin dalilin wannan ciwo annabi ya ce kwarai kuwa ce kin ji kin ji kin ji mala'ika jibril ya taho ya zauna ta kaina mika'il yana ta kafa na suna hira ina kwance ina bacci ina ji mika'il na tambayansa ina bashi amsa mika'il ya tambaye shi me ya same ni mala'ika jibril ya ce an mun sihiri ne waye mun sihiri ya gaya min sunan wanda ya mun sihiri labidu bin al-asam al-yahudi ya tambaye shi da me aka yi min sihiri a malaika jibril ya gaya masa cewa da matsefi ne da kuma gashi da ya rage a jikin wannan matsefin ya tambaye shi ina ina yake ya gaya min gurin ba annabi sallallahu alaihi wasallam sai na aisha ta ce to yanzu me abin yi manzon Allah ya ce ai babu wani abin yi illa in aika a tafi wannan gurin tunda dai ga abin da suka faɗa na tabbata gaskiya ne don haka in aka je za a samu abin shikenan manzon Allah sai ya ce a je a kira masa sayyidina Ali da Zubair bin al-Awwam da kuma Ammar bin Yasir Allah ya kara musu yarda da aka kira su manzon Allah ya kebe da su sai ya ce musu to kunji kunji an yi min sihiri suka yi mamaki yanzu Allah ya ce lallai an yi min sihiri gashi kun ji labari yadda abu ya ku amma yanzu abinda nake so da ku ku je rijiyar nan da take ƙauyen unguwan unguwan Banu Zarik Banu Zuraik in kun tafi a cikin fadama akwai wata babbar bishiya ta dabino a gindin bishiyan akwai rijiya a cikin rijiyan aka binne wannan sihiri din sai suka kama hanya to ba su san inda rijiyar take ba da suka isa wannan unguwa sai suka kira wani ana kiransa Jubairu binu ayyasu zuraki shi ma dai yayi yakin badar bi ma'ana babban sahabi ne na annabi muhammad shi ya san inda rijiyar take sai ya je nuna musu da suka je suka ga bishiya dabino babba duk madina ba bishiyar da take da muni irin wannan bishiyar ka san mai sihiri yana amfani da abu da yake bako sai ka je ka samu bishiyar tsamiya ko tsamiyar ma wanda ko kuma a ce ma ka je ka samu gora da ya tsuro a tsakiyar kogi ko wani abu haka wani garibun bakon abu ne wanda dan adam bai saba gani ba wurin da dan adam baya mu'amala nan ne shi ko mai sihiri yake zuwa ya binne abinsa don haka yake sa zaka gani galibi idan sun ɗabi itatuwa ko wani abu haka sai a tafi mararraba na bayan gari can kana da a junction sai ka ga zuba wasu itatuwa ko kuma a yi amfani da wata bishiya katuwa abin ne ko ka je ka ga an rataye layu da sauransu akan bishiya mai sihiri yana amfani da ire-iren waɗannan gurare domin wuraren zaman aljannu kenan domin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar mana cewa aljannu suna zama a kufayi gidan da dan adam ya zauna ya fita to aljani na zama a ciki kufayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana cikin hadisai aljanu sukan zauna cikin rijiyoyi rijiya wadda mutane ba su amfani da ita aljanu na zama aljanu na zaunawa a makewayi bayan gida shi yasa ake so in mutum zai shiga bayan gida ya ce bismillah ko manzon Allah ya ce sutura ta idon aljani game da al'auran ka shine bismillah da kake yi in ka ce bismillah har ka shiga bayan gidan nan ka gama abin da zaka yi ka fita aljani bai ganin ka ba zai ga al'auran ka ba bare har ya cutar da kai kuma in ka ce bismillah din nan aljannu nasu tare nasu ya nasu su baka wuri amma bayan gida juji kufayi rijiya da bishiyar da aka kaurace mata ko tsohuwar bishiya da sauran ire-iren waɗannan abubuwa mazaunai ne na aljannu wanda sun samu hadisan manzon Allah gaskiya ne babu ƙarya a cikin wallahi Allah shi samu gani da suka je suka ga irin yadda rijiyar nan take sai suka ce to ai ya kamata mu nemo wanda zai shiga wannan rijiya kuma rijiyar tana cike da ruwa tana cike da ruwa ka duba sharri na matsafi sai da aka samu wanda ya yi nutso ya rike numfashinsa ya shiga ƙarƙashin rijiyar nan har ya kai ƙarƙashin rijiyar ka duba rijiya irin ta larabawa mai zurfin gaske sai da ya kai ƙarƙashin ta ya ɗaga wannan dutsen sannan ya binne sihirin da aka yi manzon Allah to idan kai ne aka zo ka gaba wannan rijiya ka ga yadda take a ciki sai ka ce wannan yaushe kuma za a ce a ƙarƙashin rijiyar nan ne aka binne sihiri ai sai ka musanta ko amma sai sahabbai sun yarda da maganar annabi Muhammad annabi Muhammad ya yarda da maganar mala'ikun nan saboda haka sun tabbata gaskiya ne sai suka je neman wani wanda ya iya yasan rijiya shine al-Harith bin Qais al-Harith bin Qais suka samo shi wanda zai yashe musu wannan rijiya suka aiko ma annabi sallallahu alaihi wasallam lalle ya rasulullah yadda kai mana bayanin nan fa haka muka samu a wannan unguwa ta Banu Zuraik mun samu a cikin wannan fadama akwai wata babbar bishiya ta dabino sannan a gindin bishiyan akwai rijiya sunan rijiyan bi'ur zarwan yadda ka gaya mana haka sunan rijiyan yake to amma mun samu tana cike da ruwa kuma muna neman wanda zai zo ya mana yasa to manzon Allah sai ya tashi da kansa daga gida sai ya kama hanya zuwa wannan rijiyan ya tafi wannan ƙauyen unguwan yana zuwa ya tsaya kan rijiya ya leka manzon Allah sai ya ce hazihil bi'irul lati urituha wallahi wannan ita ce rijiyar da aka nuna min domin har ma an nuna masa rijiyar a mafarkin nashi lokacin da mala'ikun nan suke siffanta gurin da aka binne sihirin sai suka ɗauko masa hoton gurin gashi yana kallo kamar kana ganin TV manzon Allah ya ce a mafarkin na gani wa kana ma'uha nuqa'at wato wa ka'anna ma'uha nuqa'atul hinna a mafarkin na gani kamar ruwan wannan rijiyan jazor ne kamar ruwan da aka jika lalle ka duba mata in sun jika lalle ya ruwan ke zama mazan Allah ya ce a mafarkin na ga ruwan rijiyan kamar ruwan da aka jika lalle ne kuma gashi wannan rijiyar ma haka ne sannan kuma wa ka'anna nakhlaha ru'usu shayatin bishiyan da rijiyar take karkashin ta wannan bishiyan wato a lalace take rassanta a mummurde abin nan bishiyan ta lalace kamar kan shedanu bi ma'ana larabawa suna irin wannan misali wato idan abu ba shi da kyau sai a siffanta shi da shaidanu rijiyar wato wannan bishiyan ka anna haru usu shayatin kaman kan shaidanu bi ma'ana rassanta ba su da tsari bishiyan ta saba ta saba da sauran bishiyoyi na dabino sai annabi ya ce ina me yasa ce gashi nan alharis bin kais ya ce bismillah yana yasa sahabbai na karba suna zubarwa ana ta zubar da ruwan ana ta zubar da ruwan har dai aka yashe ruwan rijiyan ana isa ƙasan rijiyan waje sakarata sai suka ga wannan babban dutsen suna ɗagawa wa aka rajujjuffa sai suka fitar da wannan abin da aka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallama sihiri a jiki ya miƙo mana sama sahabbai suka miƙa wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi na ɗauka ya gani wato kakin zuma kakin zuma wanda ake taunawa kakin zuman nan sai aka yi gunkin annabi Muhammad gunki ne gashi nan tsaf na annabi Muhammad da kakin zuma sannan sai aka kawo wato matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka soka a jikin wannan kakin zuma din a jikin matsayin kuma akwai gashin annabi muhammad gashin kansa sannan aka kawo tsarkiya na baka wannan igiya na kwari abin nan tsarkiya aka kunce kasan baka ko igiyan nan da ke jikinta aka kunce suka yi kulli goma sha ɗaya sai aka naɗe jikin wannan mutum-mutumi na manzon Allah aka yi kulli goma sha ɗaya jikin kowane kulli sai aka kawo allura aka soka aka hada da jikin wannan kakin zuma ɗin jikin gunkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka soka allurai goma sha ɗaya jikin wannan kulle-kullen da aka yi guda goma sha ɗaya annabi ya kalla sahabai duk suna tsaye nan take sai Allah ya sauko da mala'ika jibrilu ya sauko da suratul falaki da kuma nasi ana tsaye gindin wannan bishiya karanta mana
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسك إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس
wato waɗannan surori guda biyu suna da ayoyi goma sha ɗaya suratul falak tana da ayoyi guda biyar suratul nasi tana da ayoyi guda shida biyar ga shida ayoyi goma sha ɗaya kulli da aka yi jikin tsarkiya din na aka naɗe jikin mutum mutumi na annabi da suka yi suka huhuda da allura kulli goma sha ɗaya ne Allah ya saukar da ayoyi goma sha ɗaya a jere a lokaci guda falaki da nasi hadisi ingantacce daga bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi sai Allah ya ce masa qul a'udhu bi rabbil falaq sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace qul a'udhu bi rabbil falaq in halla al uqda manzo Allah yana faɗa sai kulli ɗaya ya warware na za'a ibratan sai manzo Allah ya kama allura guda sai ya janye wajada laha alaman lokacin da ya kama alluran nan zai ja sai ya ji jikinsa na wani zafi kamar tafasasshen ruwa amma yana firge alluran su marahatan sai ya ji jikinsa kamar wanda ya huta min sharri ma khalaq manzo Allah ya kama kulli guda ya kama allura ya fisga shikenan sai kullin ya warware da haka annabi ya gama ayoyi goma sha ɗaya nan kulla kullan nan guda goma sha ɗaya duk suka warware ma mala'ika jibril sai sako ya zo ya ma annabi sallallahu alaihi wasallam ruqiya take ce bismillahi arqika Allahu yashfika min kulli da'in yu'zika wa min kulli nafsin aw aini hasidin Allahu yashfika mala'ika jibrilu ya masa rukiya kenan ya masa tofi mala'ika jibrilu da kansa ya ce bismillahi arqika da sunan Allah nake maka tofi Allahu yashfika Allah ya warkar da kai min kulli da'in yuzika daga dukkan wata cuta da take damunka wa min kulli nafsin daga kuma sharrin dukkan wani rai au aini hasidin Allah yashfika ko kuwa idon mai hasada Allah dai ya warkar da kai Allah ya kare ka ana son wannan addu'a mutum ya yi ga mara lafiya kowane irin ciwo ya samu mutum yana da kyau ka masa wannan addu'a ka shafa masa bismillahi arqika allahu yashfika min kulli da'in yu'zika wa min kulli nafsin aw aini hasidin allahu yashfika annabi sallallahu alaihi wasallam mala'ika jibrilu yayi masa wannan tofi shine aka ce faqama ka annahu la shaqa min iqalin yadda ka san wanda da yake da baibayi aka kwance da baibayi din haka manzon Allah ya zama manzon Allah sai ya ji jikinsa ya saki ya koma kamar da ma'ana sihiri ya ɓaci take a wannan guri manzon Allah sai ya ce ma wanda ya yi yasan rijiyar nan alharisu bin qais ya ce masa to ka rusa rijiyar ka nemo ƙasa ka kike ta domin wato magance fitina kasan idan da an bar rijiyan da yanzu haka wani zai tafi kokarin ya je ya ganta ko ka je madina ya ce to akwai wani labari da muke ji an ce wai akwai wata rijiya a nan madina sunanta zarwan tana unguwan banu zarik banu zuraik na zo ne inganta ta sai mutane da yawa sun mai da ita ma wurin sihiri manzon Allah sai ce a binne ta aka binne rijiyan manzon Allah ya ce to a je gefe can kuma a tona wata tunda mutanen wannan guri suna amfana da fadama ne manzon Allah da kansa ya taimaka aka tona musu wata rijiya to nan take sahabbai suka ce ya rasulullah afala na akhudul khabisa naqtuluhu shin ba za mu kamo wannan kazami wannan shedani da ya maka sihirin nan mu kashe shi ba qala la sai manzon Allah ya ce a'a